واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا أذيما أما بعد أيها الأخوة فموضوعنا اليوم عن الاستزداد قبل الفوات قال الله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين سورة القصص وفي الحديث اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك رواه أبو نعيم قال الشوقاني دقات دقات قلب المرء قائلة قائلة له إن الحياة دقائق وثوان وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بخمس ما نقص القوم ما نقص قوم الأحد إلا سلط عليهم عدوهم ثانيا وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر الثالث ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت رابعا ولا طفف المكيال إلا منع النبات وأخذوا بالسنين خامسا ولا منعوا الزكاة إلا خبث عنهم القطر صححه سيوطي في صحيح الجامع الصغير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحابه أجمعين وعن التابعيهم وعن تابعيهم لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم احفظ بلاد المسلمين وديار نيجيريا وهذه الولاية وحكامها من كيد الكائدين وعدوان المؤتدين سبحانك اللهم رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم أما بعد bayan haka ‘yan uwa kutubarmu tana jan hankalinmu mu yi taltali mu nemi guzuri na zuwa lahira don ba za mu zauna a duniya ba kuma duk matafi yana da bukatan me yana bukatan guzuri to wajibinmu ne mu nemi guzuri saboda inda ya fi cancanta a yi masa guzuri shine lahira ana tafiya da guzuri kai ka tafi hannu haka to kayi babban kuskure kayi babban wauta Allah ya kiyaye wajibinmu ne mu yi taltali abinda za mu riƙe zuwa lahira da haka ma hudubar ta cewa ka yi taltali daga cikin abin da Allah ya baka ka yi taltalin gidan lahira da shi kada ka raina abin da Allah ya baka amma ka nemi lahira da abin da Allah ya baka koya yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana cewa ku kare kanku daga wuta ko da da tsagin dabino ne da haka dukkan godiya tabbata ma Allah muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi babu wanda zai batar da shi duk wanda Allah ya batar da shi babu wanda zai iya shiryar da shi lallai na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya. lallai na shaida annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne bayan haka darasinmu na kuduba a yau shine maganan guzuri maganan guzuri guzuri guzurin nan shine mu yi taltalin ayyukan kwarai mu yi taltalin duk abin da zai samu gamu da Allah lafiya ta hanyar yin ibada ta hanyar kula da kawunanmu ta hanyar tsare dokokin Allah ta hanyar kaucewa sabawa Allah ta hanyar duka bin ƙa'idodi da sharuɗa da tausayawa wa ‘yan uwanmu wajibinmu ne mu yi ƙoƙari mu kiyaye waɗannan abubuwa da su ne za mu samu tsira gobe kiyama wannan su ne guzurinmu amma in ba mu yi wannan ba mun zauna kawai mun shagaltu da rayuwar duniya ba mu yi guzuri ba to za mu iske lahira kuma babu komai Allah ya sauke Allah shi kare mu mu nemi guzuri kafin mutuwa ta zo mana Allah madaukakin sarki yana cewa ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka a nan duniya, kada ka mance da rabonka na lahira daga nan duniya, ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka Allah ya kyautata maka ya baka lafiya ya baka hankali ya baka ji da gani ya baka basiran yadda zaka iya zuwa ka nemo abin da zaka ci ya baka basiran yadda zaka yi gida ka shiga ya baka basiran yadda zaka nemi kuɗi ka ka samu ya baka basiran duk wani abin da kake nema Allah ya kore ma dan adam ya bashi basiran yadda zai yi amma Allah ya ce kai kuma ka masa kaza a cikin abin da Allah ya ce ka masa in an kasa abin da ya baka wani sai ka kasa sama da so talatin ko arba'in kamar yadda wani ɓangare ya taɓa cikin abin da mai nasiha yake faɗa misali in kana da dukiya Allah ya baka a a kuɗi misali mu ce kana da miliyan goma ko kana da miliyan ɗaya mu ɗauka a babin misali sai ka kasa ta sau arba'in sannan ka ɗauki guda ɗaya ka ba Allah wannan shi ne na dole da Allah ya ce ka bayar in ka raba miliyan ɗaya sau arba'in nawa zai baka miliyan ashirin da biyar miliyan ashirin da biyar a yi dubu ashirin da biyar dubu ashirin da biyar dun an cire dubu ashirin da biyar a cikin miliyan ɗaya an taɓa kuɗi ai kamar bai san ana yi ba to haka haka in kana da dabbobi ga adadin kiman da za ka fitar da zakka in kana da kayan amfanin gona ga adadin Allah ba wai yana cewa ka zo ku raba ba ne a'a ka yi taltali ka nemi gidan lahira da abin da ya baka kuma sai ya nuna maka ɗan abin ƙanƙani yanzu mu ɗauki lokutan sallah biyar da aka sa a yini da abin nan a cikin yini da kwana muna da awa ishirin da hudu a cikin awa ishirin da hudu ɗin nan da asuba za ka je masallaci da azahar za ka je da la'asar za ka je da magariba za ka je da isha'i za ka je ka ɗauka a kowane tafiyanka za ka yi awa ɗaya a wajen wanda kusan minti talatin ma da ƙyar ka samu masu yi ka ɗauka za ka rinka yin awa ɗaya ne a masallaci in ka je da asuba ka yi awa ɗaya da azahar in ka je ka yi awa ɗaya da la'asar in ka je ka yi awa ɗaya da magariba in ka je ka yi awa ɗaya da isha'in ka je ka yi awa ɗaya a cikin awa 24 ka cire awa biyar saura awa nawa saura goma sha tara ba wanda ya tuhume ka akan sha taran nan a sai wannan bai isa ka ɓata lokaci ba to wani ba zai iya ɓata minti talatin a masallaci ba shi ka sa kakan ga sau da yawa mutane ba su zuwa masallaci ba sallan juma'a ba kowace irin sallah sai sun ji ana iƙama in sun ji ana ikama to shi kenan saboda su ba su son su ɓata lokaci Allah kuma ya ce a ka nemi gidan lahira da abin da ya baka a nan duniya yanzu yana yana kwance bayi da lafiya yana son ya zo masallacin ba zai iya ba kuma ya rasa wanda zai ɗauko shi ya kawo shi to to haka ne rayuwa take kowane abu in aka duba sai ka ga addinin Allah abu ne mai sauƙi mutane ne kawai ba sa sanyi Allah ce ma ja'ala alaikum fi dini min kharaj ban taɓa sanya wani abu a cikin addini wanda zai zama muku kunci da matsala ba duk abin da kaga an sa maka addini sai ka samu abin da aka bar maka ba a ɗora maka shi ba ya fi yawa ba a damu da shi ba an kyale ka yawa ka zo ka yi sallah minti sha biyar minti ashirin sai ka ga wani bai da wannan lokacin gara yi shi kadai ka ba da zaka a cikin dukiyanka kasa kashe arba'in dukiya ne sai ka ga wani ba zai iya ba to haka ne abubuwan ga sunan daban-daban daban to kuma da wannan abin mukan yi sake mu bar gidan lahira ta wuce mana ballantana a ce haka ba zakka ba ne kai ka ɗauki naira dubu ɗaya naira ɗari biyar ana ce a bada fi sabilillahi kana ganin aikin banza ne waɗannan sun cika fitina waɗannan sun yi mene mene alhali bahaushe yana ce sadaka maganin masiba sadaka maganin asara kuma haka ne duniya da lahira sadaka tana magani a duniya za ta kare ka daga waɗannan musibu a lahira za ka samu abin nan mu yi ƙoƙari mu yi taltali kafin ranar da za ta zo mutum ya yi nadaman ina ma da yayi don haka wala Allah ya ce kada ka manta rabonka na gidan lahira tun daga nan duniya ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka kada ka nemi hanyar barna a cikin ƙasa Allah ya baka lafiya ba don ka saba masa ba amma sai ka ga yawanci abubuwan da mutane suke yi za a yi tafiye-tafiye don a je a saba ma Allah a hau babur a hau mota wasu su hau jirgin sama a yi tafiye-tafiye masu nisa a kashe kudade masu yawa ba don abi Allah ba ba don a ɗaukaka addinin Allah ba ba don a je harkan kasuwanci yadda zai taimaka wa kanka ya taimaka wa al'umma ba a ka je ka hole ne a rayuwanka to Allah ya ce karka yadda ka manta rabonka ka kuma nemi hanyar barna ballantana waɗanda sukan fita gadan-gadan don su je su yi kwace su halaka mutane su kashe mutane su tsare hanya Allah yana kallon su ba ya manta da su bane ba bai san da su bane ya musu talala ne don haka kada ku zama mabarnata a cikin ƙasa domin Allah ba ya son mabarnaci wannan aya tana cikin suratul qasas ya zo cikin hadisin manzo Allah cewa kai taltalin abu guda biyar kafin abu biyar ya same ka kai tattalin abu guda biyar tun kai kafin abu biyar ya same ka kishiyan wannan kenan kai tattalin ƙuruciyanka kafin me kafin tsufa ya zo maka yanzu wani yana da tsufan aka ce ya fita a guje ya tsallaka bakin hanya can ga kuɗi miliyan ɗaya ko miliyan biyar ko miliyan goma an saka ya je a guje ya ɗauka sai dai a yafe kuɗin ba zai iya ba yanzu wani kuwa daga nan babu ko kobo in ya fita a guje zai iya kaiwa gidan man nan kuma bai ji ya shiga wani yanayi na damuwa da tashi hankali ba saboda me saboda yana cikin gaban lokacin da ya kamata yi wani ko me ka bashi daga nan in kace sai ya je can ya ɗauka to ba rabonsa ba ne saboda tsufa ta shige shi duk ayyukan da kake yi ba za ka iya yi ba don haka an kaya aikin kwarai a yanzu lokacin da ka tsufa baka iya wannan sai Allah ya rinka baka ladan kamar kana yi in kuwa a yanzu baka yi ba in ka tsufa kuma ba za ka samu wannan ladan ba domin dama baka yi ba wannan shine pension da gratuity don haka ku yi taltalin abu biyar kafin abu biyar shine ka yi taltalin ƙuruciyanka duk aikin alkhairi aikin addini da ake iya yi da ƙarfi to ka yi ƙoƙari ka yi da ƙarfinka tun kafin ka rasa ƙarfin don in Allah maka nisan kwana za ka rasa ƙarfin wata ran zai zama baka da ƙarfin kana ji kana gani ba za ka iya ba sannan ka yi taltalin lafiyanka kafin cuta ta same ka duk abin da masu lafiya suke yi sai da lafiya ake yi na wajen bin Allah na wajen taimakon addinin Allah na taimakon 'yan uwa sadar da zumunci a yin biyayya zuwa ga taimakon al'umma takawa zuwa masallaci zuwa ga aikin kware duk da lafiyanka ka yi ƙoƙari ka yi ran da baka da lafiya fa sai dai a je a gaishe ka ana cewa na bai da lafiya yi ƙoƙari ka je ka gaishe shi ana cewa ga wani abu ana yi yi ƙoƙari da lafiyanka nan ka mori lafiyan ka je ka aikata domin wata ran ba za ka iya ba ko baka tsufa ba in cuta ta kama ka ba za ka iya waɗannan abubuwa ba kana ji kana gani sai masu lafiya ne suke to ka yi taltali ka yi guzuri ka yi aikin kwarai da lafiyan kan wata rana cuta za ta iya samun ka sannan ka yi ƙoƙari ka ribaci lokacinka kafin matsaloli da damuwa su zo su sha kanka lokacinka shi ne lokacin da kake da dama a yanzu kana da hali to wannan hali da ka samu kanka a ciki to ka yi ƙoƙari duk wani abin da zai zama ya taimaka wa addini ka ribace shi a rayuwanka to ka rinka aikata shi ka rinka barin abin da bai zama dole ba ka je ka yi wannan ɗin domin wata ran kana ji kana gani wannan lokacin ba za ka same shi ba da ranka da lafiyanka amma wannan abin ba za ka same shi ba sai ka ga damuwa sun yawa ga wannan ga wancan ga wancan ga wancan wani ma abu a gaya maka ka ce ai ka manta ma ai ba za ka iya abin nan ma dai ba zai samu yau ba sai gobe goben ma dai ina ga babu hali sai jibi jibin ma dai gashi nan saboda damuwa ya maka yawa baka da lokaci to tun kafin ka shiga irin wannan yanayi kai kuma ka yi ƙoƙari ka yi tanadin abin da zai ka amfanar da kanka da shi domin gobe kiyama saboda yawancin irin waɗannan yanayi ɗin mafi yawa a rayuwar duniya suke shigaltar da mutum ko salloli na nafilfili da sauransu ka yi ƙoƙari irin waɗannan abubuwa ka rinka yi da lafiyankan da rayuwankan da lokacin da kake da shi na samun daman wannan wata ran kana ji dukkansu waɗannan abubuwan kana ji kana gani ba za ka iya yi ba don haka ka yi amfani da wadatanka kafin talauci duk lokacin da aka zo ake neman taimako wani ɗan uwanka ne ya zo daga kusa ko ya zo daga nesa a'a jama'ar anguwanku ne a'a jama'ar garinku ne a'a masallaci ne yanzu in muka dubi yadda aka gyara masallacin nan wani ne fa yi amfani da dukiyansa da lokacinsa ya gyara kowa ya gani yana sha'awa mutum ɗaya yanzu wannan inda mun ce dukanmu za mu tara kuɗi mai yawa da har yanzu ba a yi ba ya fi ƙarfinmu ne ba ya fi ƙarfinmu ba ne amma ba ba wanda zai iya cire abu mai kauri wanda zai bari yana ganin me zai kawo masa talauci saboda Allah ya gaya mana ash-shaytanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsha'i a kullun shaytan yana muku alƙawarin talauci ne kai kana da naira dubu ɗaya an ce a bada fi sabilillahi kalaluma kalaluma kaga ba za ka iya bada ɗari biyu ba kalaluma kalaluma kaga naira ɗari can kana dudubawa sai ka samu naira ashirin yawwa to wannan za ka iya bayarwa hankalin ka kwance kana ga wanda ya bada naira ɗari da kai da ka bada naira ashirin za a saka ku a mizani daidai ko wajen zama ake bayarwa wajen zaman mai naira ɗari daidai yake da na mai naira ashirin kai ka san ba daidai ba ne wajibinmu ne mu rinka lura da wannan duk abin da Allah ya baka na wadata to kar ka ji tsoron karewansa kar ka ji tsoron abin nan yankewansa ka taimaki addinin Allah shi kuma Allah sai ya taimake ka don haka ka yi taltali wata rana za ka nemi wadatan ka rasa sai ya kare dama baka san yaya aka yi aka baka ba lokacin da zai kare kuma ba zuwa za a yi a gaya maka cewa to gobe fa ka nan zai kare ko jibi ba a'a ba kamar abin nan bane ne fama da kake biyan su in sun yi niyan dauke wuta ba su shaida maka sai dai kawai kaga talak sun dauke kuma babu yanda ka iya to kai taltali wadatanka ma'ana ka yi aikin alkhairi da abin da Allah ya baka kafin talauci ya zo maka kafin babu ya zo maka ka yi taltalin rayuwanka ka cokam ɗinta gaba ɗaya kun ga duk yan dawa an dunkule waɗannan abubuwa duk waɗannan abubuwa da aka faɗa sai kana da rai ka yi su to ka yi taltalin rayuwanka kafin mutuwanka in mun tuna hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana gaya mana idan mutum ya mutu ayyukansa sun dakata sun yanke ba wani abin da zai rinka gudana sai abubuwa guda uku waɗannan abubuwa guda uku duk suna cikin waɗannan abubuwa da muka ambata ya ce ka yi sadaka mai gudana daga cikin sadaka mai gudana akwai kamar wannan masallaci da muka ba da misali an gyara shi ana amfani da shi ladan ba za ta yanke ba sai ranar da aka daina amfani da masallaci mutumin da ya karantar da wani ilimi ake amfani da shi ba za ta tsaya ba ko allah ya baka ɗa nagari ka tarbiyyantar da shi ko ya ta gari ka tarbiyantar da ita ko bayan ka mutu suna maka addu'a nawa nawa ne yayayen da suke tunawa da iyayensu su musu addu'a ba su da yawa kowa ba abin da yake in uban yana da wadata Allah Allah yake uban ya kawu shi ya samu wannan wadata a cikin kashi ɗari fiye da kashi saba'in na yayaye musamman in kana da ɗan wani abu ba wanda ya damu da kai baka da shi ma mutum nawa ne suke iya sa ‘ya'yayensu ayyuka cikin kwanciyar hankali yaron da za ka aike shi ya je can bai je ba yiwo mun ice ko da yabo mun ruwa ko yi kaza bai je ba shi ne an ka mutu zai maka addu'a ka fa yaudari kanka ne mutumin da ka sa shi aiki kana kallonsa yana kallon ka yaƙi mutumin da yake ganin baka da abin da zaka ci sai ka yi kame kame shi Allah ya bashi ɗanka ne ya ɗauko ya baka ba zai baka ba ta yaushe in ka mutu zai ɓata lokacinsa ga yin maka addu'a don haka mu yi tattalin waɗannan abubuwa mu da kanmu kafin waɗannan abubuwa duk su yanke don sun yanke ba mai maka in kana da ɗana ƙwarai shine na ukun kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa ko ɗana ƙwarai samun ƴaƴa na ƙwarai din da wahala Allah ya arzuta mu da su amma babu yawa sosai da rayuwanka ma ana kallon ka ma ba za a maka ba ballantana ba a ganin idonka ba za ka yi magana ba don haka kai tattalin rayuwanka kafin me kafin mutuwanka abu nu'aim shi rawaito wannan hadisi abubuwan da yake ƙwaƙwasa zuciyar mutum suna nan da yawa amma ka sani ita rayuwa gaba ɗaya abubuwa ne take kaiwa da komowa tana jujjuyawa don haka mu yi ƙoƙarin neman aikin ƙware mu yi tanadi an samu hadisi daga abdullahi ɗan abba zai ke cewa manzon allah tsira da aminci allah ya tabbata a gare shi ya ce biyar abu biyar suna tare da abubuwa biyar duk wanda ya aikata ko duk jama'a al'umma in ta aikata wani daga cikin waɗannan abubuwa biyar ɗin nan to sai kuma ɗayan ya same ta sai ɗayan ya same ta in dai za ka aikata ɗaya to dole ɗayan kuma sai ya same ta mu ɗauki misali mu gane duk wanda yake jin kishi saboda me saboda yana yaudaranka a bar shi mana kawai yau nan babu komi yawwa al'umma su yaudari shugabanni shugabanni su yaudari al'umma miji ya yaudari mata mata ta yaudari miji uba ya yaudari ‘ya'yayensa ‘ya'yayensu yaudari uba ayyuka da ake son mutane su nisace shi in mutane suka saba alkawari to sai Allah ya ɗora musu maƙiyinsu ya zama jagoransu Allah ya tsare mu sannan abu na biyu mutane ba za su yi hukunci da yadda ransu yake so ba Allah ya tsaye da hukunci ya ɗora hukunci ga yadda za a yi sai mutane su rinka yin hukunci da abin da ba Allah ne ya saukar ba su rinka yin yadda ransu yake so su zauna su shirya ma kansu tsare rayuwa su yi hukunci ma kansu face sai Allah ya sanya talauci a tsakaninsu idan muka duba za a ce maka ai tun da ake ba a taɓa samun kuɗi a ƙasar nan ba ba a taɓa samun kuɗi irin wannan da ana sai da mai kaza yanzu kudin mai da aka ninka ya ninka kudin da gwamnati take samu ita kanta ba ta san ma yaya za ta yi da kudin ba saboda yawan kudin amma kuma ba a taba shiga talauci a kullun karuwa yake yi ba komawa baya ba mutum nawa ne ba su iya ci sau uku a a yini ga dukiyan ga komai amma ba a iya ci tunda ba a samun kudin mutum nawa ne suke iya yin noman kudin taki ya fi kudin amfanin gona kudin magani ya gagara kudin kaza ya gagara ga kuma dukiyan an rasa yadda za a yi sai a ɗebi dubban miliyoyi yanzu ba a bajan na miliyan sai dai biliyoyi kuma kullum gwamnati suna cewa bari ta je ta nemo bashi babu kuɗi to duk lokacin da mutane suke hukunci da abin da ransu yake so to sai Allah ya ɗora musu talauci. abu na uku mutane ba za su bayyanar da alfasha ba fashe ce sai Allah ya watsa mutuwa a tsakaninsu idan muka dubi alfasha da ake gudanarwa yanzu a tsakanin kafafen yada labarai 'yan social media da makamantansu ya wuce misali kuma ya zama 'yanci kowa na da daman ya yi abin da ya ga dama to mu dubi kuma irin musibu da yake tattare da al'umma na kashe-kashe babu gaira babu dalili baka san laifin da kai ba wanda ya kashe kan bai san me ka masa ba haka kuma ake rayuwa a yanzu duk mutanen da suka ci gaba da watsa barna alfasha sai kuma Allah ya sanya kashe-kashe a tsakaninsu muta abu na hudu mutane ba za su tawaye mudu ba face sai Allah ya hana albarkan gona sai Allah ya kame ruwa ya zama ba za a samu damina mai albarka ba mutane ba za su hana zakka ba face sai Allah ya hana su dukiya a samu dukiya wanda za a nitsu a zauna da ita a yi cikin kwanciyar hankali a da lokacin ana zaune lafiya a anguwanku in mutum ɗaya na da arziki mutanen anguwan a huce suke amma yanzu fa babu shi ma yana ɓoyewa shi ma ba son a sani shi ma bai ji daɗin dukiyan ba don haka mu gane Allah ba ya kawo musiba ko ya canja wa mutane daga wani hali da suke ciki na jin daɗi su koma cikin hali na kunci face he sun canja da kansu idan Allah ya nufin mummunan abu da mutane babu wanda ya isa ya tunkuɗe shi babu wanda ya isa ya mayar da shi don haka mu gode ma Allah mu yi biyayya ma Allah bayan Allah lalle Allah yana umurtar mu da yin adalci da kyautatawa da bayar da makusanta hakkinsu Allah yana mana hani da yin alfasha da mummunan aiki Allah yana mana hani da yin zalunci Allah yana mana gargadi ko za mu ko azantu Allah da mala'ikunsa suna yin salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أقيموا صفوفكم